الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ثلاثة عشرين دهوت جوة القيدة هجرتنا يدود الأيه إلا أربعين دهوت وندي داشي لشاء watan shida miladiya tana da dubu biyu da ashirin da uku za mu shiga darasin fikin malikiya a littafin irshad kitabun hajji haka ne? littafin aikin hajji yalzamu kulla musulmin hurrin mukallafin mustafi'in aikin hajji ya lizimci kulla musulmin dukkan musulmi ka gaban da kafin hurrin kuma ɗa banda bawa mukallafin balagagge mai hankali banda yaro ne ko mahaukaci duk wannan aikin haji bai rinta a kansu ba alal fauri to duk mutumin da ya taro wa'annan sharidan shi musulmi ne shi ɗa ne balagagge ne mai hankali ne sannan kuma yana da daman zuwa aikin haji to wajibi ne alal fauri a bisa gaggawa shekaran da ya samu wannan daman bai halatta ya ketare wannan shekaran ba wajibi ne ya ce a wannan shekaran tunda ka garin shi ba a hannunsa yake ba ta yi ya ce sai shekara mai zuwa kai shekara mai zuwa rage halinsa kuma shi aikin haji na farilla din na wajibi shine marratan fil umri so ɗaya a rayuwa in ka je so ɗaya ka sauke farali in duk duniyan nan ka mallaka baka ƙara zuwa ba baka yi laifi ba wal istiba'atu to menene samun iko din yace wal istiba'atu samun ikon tunda Allah ma yace liman yastaba ilai sabila ba to samun ikon shi na farko dai imkanul wusuli yiwuwan saduwa da inda za ka yi aikin hajjin daga garinku zuwa makka inda za ka je ka yi aikin hajjin zai yiwu ka je babu wani abin da zai hana ka zuwa sannan abu na biyu ma'al'amni tare da lafiyan hanya hanyar lafiya ko da a ce zai yiwu ka je amma akwai hatsari da an ce guri kaza da kyar za ka wuce guri kaza in ka je akwai masu kisa akwai yan kidnapping akwai kaza to kaga har yanzu haji bai wajaba ba sai an samu lafiyan hanya to in ji an samu wannan abu biyun zai yiwu ka je hanya lafiya kai fa ma ta yassara sai ko yaya ya sawwaka ga mutum ba wai dole sai kana da kuɗin jirgi ko kuɗin mota ko kuɗin kaza ko da kafa ko yaya in diyar wannan hanyar da za ka bi ɗin ya sauwaka gare ka za ka iya zuwa to dole ka kama hanya in ka lura mutanen da ba da kafa masu ke zuwa ba wal mar'atu mace ma'a muharramin tare da muharramin ta to mace in mace ce bayan ta taro wa'annan sharɗan gaba ɗaya sannan sai ya zamo ma'a maharamin tana tare da ainihin muharramin ta idan ba ta da muharrami au rufqatin ma'amunatin ko ta samu su ayari amintattu yanzu mace tana da ikon zuwa aikin haji ta tare sharadai za ta fita sai mu ce da wa za ku tafi tunda manzo Allah ya ce bi halatta mace wanda ta yi imani da Allah ta yi tafiya na adadin lokaci kaza ba dole sai tana tare da muharraminta ba inda wani dan uwanta ya koya yanzu misali matarka ce zaka biya mata haji to fa dole kai ɗayan biyu ko ɗayan uku za mu ce in ma ka haɗa ta da wani ɗan uwanta muharrami wa in ma kai ka ɗauki nauyin tafiya tare da ita ko ka samu wasu jama'a ayari amintattu wanda da maza da mata a cikin su ka haɗa su amma babu wannan kawai ita kadai ta fita ba a yadda ba shine yace ma'a muharrami idan mace ce dole sai tana da muharrami aw rufqatin ma'amunatin ko kuma wasu ayari amintattu ayari su ne jama'a wanda suke za su yi majmu'a amintattu wanda za ka sa ta a cikin su wannan ta je ba abin da zai faru to kaga yanzu a nan kaga aikin haji ya zama wajibi amma yanzu sai kaga ana wasa da haji har akwai wanda na jima wai wani ne ya biya wa wani haji ya ce wannan ai mugunta ya mar mutumin da bai da gida ka bashi haji ka siya mar gida mana taya mu kuma mutanen da sai da gidajen suke suna zuwa haji ya za ko a hausarin nan akwai gidaje biyu aka yance wannan gidan mai shi zai tafi haji ne siyar ya tafi kuma bai da wani gida sai shi da yawa ai yanzu haka a bakin kwalciyar nan ka ba akwai babban gida wanda yanzu miliyan talatin ba za su siyar ma ba na wata tsohuwa ne iyayen mu suka ce kawai ta zo alai wani sai gida na zan tafi maka nawa ne ka za su kai ce ke ba ta kuɗin ta kawai yanzu a gidan nashi ne na iyalansa ne ita kuma ta tafi ta rasu a can to haka ake aikin haji wajibi ne dole ne mutum ya je sauke faradi matukar in dai kana da ikon zuwa to ba zancen cewa banda gida banda kaza banda kaza dole ka je wani kuma kan na kira masa wani mai addu'a Allah sa ya je ya aikin haji Allah ya sami ya je aikin haji ba masa ne mai kuɗi ne uban eh yake so dan ya tafi aikin haji eh kuma dan yaki ya ce wa an ce masa akwai wahala to kaji ko a wannan bana din nan akwai akwai wanda ya zo yake ce mun wani mutum a unguwansu ɗansa ya biya mara ya ce yaro ka biya wa mamarka bai taɓa zuwa ba yayi yayi yanzu mamar aka biya wa yayi yayi baba ya tafi ya ce "Ah, ka biya wa mamarka dai ta tafi me yasa ya ce kawai shi gaskiya shi ba zai je ba kawai ba zai iya ba kuma bai taɓa zuwa ba ga shi biya mara aka yi Ka gani? saboda haka akwai hankali wallahi. dan baka ga manzo Allah ma yace wannan ya wuce baita yake fallahu hasbu ba duk wanda yake zuwa yace kuma shi da Allah Allah ya ishe shi to ka ku ji abin da aka ce a barka da Allah akwai ya tsariya shi ka gani na aw rufqatin mamunatin wal mayyitu saruratu ma- mamaci ba fanji sai ka ga yanzu ba mutum akwai wanda shi zai iya biya wa jama'a ma wani kuma abin mamaki wai shi harkan da yake yi ne yayi wata guda baya nan harkokin nan ba za su yi wai sai ki zuwa saboda me kawai saboda harka zai rikice in ya tafi haka nan dai ake ta jin abubuwa Allah ya kare mu wal mayitu saruratu mamaci ba fanji in an ce ba fanji wanda bai taba zuwa haji ba na'am to zai rayuwa ta zo ƙarshe bai taɓa zuwa ba in ausa bihi idan ya yi wasiya da a yi masa haji sai mai gaban yanzu mu to shi ne mana kara nan yalzamuhu me fi sulusi yau wato ya lizince shi a sulusin shi mutum ne bai taɓa zuwa haji ba sai da rayuwa ta zo ƙarshe sai ya yi wasiya in na mutu a ɗauki kuɗi a biya a je a min haji na to yanzu idan ya mutu ba zai yiwu ba dole sai mun duba mun gan an kasa dukiyan shi kashi uku kashi ɗaya zai yiwu ya a a biya a je amar hajjin in kashi ɗaya zai iya ɗauka a je amar in kashi ɗaya ba zai iya ɗauka ba to fa magada suna jira ba zai yiwu a ɗibi kuɗi a je amar hajji magada su zauna hannu banza ba dole a haƙura da wannan hajjin na tunda dan me yana da rai da lafiya bai je yayi ba na illa an yi da kowar sa yawwa shi kenan na summal ijaratu barbani sannan shi suhuri na aikin haji ɗin idan mutum ya yi wasiyan aje a marhaji ko mutumin da yake so ya biya wani ya je marhaji duk da dai shi biya a maka ɗin ba zai sauke ma farali ba yanzu misali lafiyan ka kalau sai ka ce kai ba ka da lokaci amma bari ka biya wa wani ya je ma to wannan wani ko ya je bai sauke ma farali ba faralin shine dole ka je kai da kanka kai na to amma in kamar na nabila ne za ka iya biya kamar nabila ne za ka iya biya wani ka ce ka je ka mun umra ka je ka mun haji duk wannan zai yiwu balle kuma in mutum mamaci ne ba yayi wasiya to dole za a samu wanda zai je mar a surce shi je na yace summa ijaratu sannan suhurin aikin haji din ma'ana wanda za a ɗauka a biya shi je aikin hajin irin wannan ainihin biyan barbani kala biyu ne na balagun akwai ijara balagiya balagiya wahiya ita ce daf'u malin a ba wa mutumin da zai tafi ɗin kuɗi bi hasabi kifayati gwargwadon yadda zai ishe shi ɗawainiyarsa zahaban wa iyaban ya je ya dawo na misali mu ce malam rabiu e wani yayi wasiyan amar haji yaya muna so mu suhurce ka amma ijaran nan balagiya ne ma'anan balagiya za mu ɗau nauyin ka mu baka abin da zai kai ka ka gama ɗawainiya ya dawo da kai kaf gaba ɗaya duk abin da ake bukata za ka je ka yi amma idan ka je ka gama fama fadala duk abin da ya saura lazima hurar ya lazimce shi da musu kuɗin su kawai kai dai me riban ka ka je ka ga gari kuma ka ci ka sha ka yi kaza ka yi kaza amma zancen ka ci riba a wannan abin bayan ka dawo babu kawai daga yanzu duk ɗawainiyar da za ka yi har ka je ka gama ka dawo yana kan wannan kuɗin idan aka baka ka je ka gama ɗawainiya abin da ya rage sai ka dawo da shi in sai saraba ba eh in na a to wannan tsaraba ai ba da cikin aikin haji ba abin da za su yi da yanda yardan su ba abin da za ka siya illa aikin kawai yawwa na to in ya gaza kuma dole su cika ma na fa in jaliba qabla irami to irin wannan aikin haji balagiya da aka dauki mutum aka bashi kuɗi zai je gama aiki ya dawo da abin da ya saura to ya kama hanya kafin ya dauki harama ko ya je miƙaci ko kafin miƙaci kafin ya dauki harama kawai sai kuɗi ya ɓata gaba ɗaya na to falahu tarku yana da dama ya bari ya dawo dama ai amana ce kuma amana ta ta bata kuma bai fara ba balle a ce dole ya cike saboda tunda bai yi harama ba falahu tarku yana da dama ya bari shi da ne da ya ce wallahi kudin ne ya bata inda wani kudin a sake bashi in kuma babu sai a hakura na'am fa in maza idan ku ya zarce ya ce a tun da dai na zo Sudan ko tun da na zo har Jidda bari in ɗauki harama in ci gaba kaga ba a tilasta shi ba shi ya ga dama to lam yakul lahu ruju'un bi nafaqatihi ba shi da daman ya dawo ya ce a biya shi ɗawainiyarsa na'am tun da ai ainihin kuɗin da ya ɓatan an ce tun da baka yi harama ba bari ka dawo kai ka ga dama ka ci gaba saboda haka yanzu ba za a biya ka ko kobo ba na'am
wannan kaga kamle irami kenan ko wa badahu idan bayan ya dau harama ne ka je bayan ka dau harama ka kama labbaika ko ka je ka yi dawa gurgudun koya ne a wannan tsakanin sai kuɗi ya bata na'am to yanzu anan yalzamuhu itmamuhu ya lazimce shi dole ya cike tunda shi ya rama da aikin hajji kana ɗauka dole ne ka cike ba a fasa shi saboda haka yanzu ka ta kure ma ko za ka ci bashi ko za ka yi bara ko ma ya dole ka cike ka gama wannan hajjin amma idan ka cike wala hurru ju'u bin nafaqati yana da daman ya dawo a biya shi ɗawainiyarsa kuɗin ku ba kan muna dawabul qudum aka sace kuɗin gaba ɗaya na samu wane ne yake taimaka min muna lissafi har aka gama yanzu ga bil ɗin dole a biya shi yawwa tun da wancan kuɗin ɓata yi hala ibn al-qasim to yanzu idan aka zo biya din wa zai ɗauki nauyin biya magada ko kuma wanda ya ɗauke shi jagoran da ya ɗauke shi ya ce suka yi suka yi jinga zai je zai je aikin hajjin shine ibn al-qasim ya ce alal musta'jiri yana kan mutumin da ya suruce shi ko babban dan mamacin ko wani waliyin su ko ma magada dai ba ruwan su ba za ta ba musu kuɗin su ba kai da ka suruce shi kai za ka biya saboda me saboda ai kai ne ka takaita dama shi ijaran aikin hajji an fi son ijara madumuna ma'anar ijara madumuna a yi tsada da shi babu wani zancen kuɗi ya rage za ka da kawai nawa za a yi tsada in an yi tsada aka ba shi kuɗi daga yanzu ba ruwanmu in kuɗi ya bata ma kuɗin shi ne ya bata aiki aka surce shi dole sai ya ji yayi to wannan madumunan ka shine mara hatsari to kai da ka surce shi akan balagiya kai za ka biya wannan kuɗi na'am to wannan ibn al-qasim kenan wa qala ibn habib ibn habib yace a mutumin da ba kira me ya ci gawayi daga taimako yace fi baki yace sulusi a duba in akwai a sulusi da mun ci a sulusi ya fita yi a duba in sulusin akwai sauran kuɗin da za a iya biyan wannan shikenan a ɗauka a biya ibn habib kenan ko shi ma zai muka ce to bai lam yakun idan babu fa kaga dama su magada ka ai daga wannan sulusin ba zai a taba musu koko ba yace to fa alal mustajiri shi dai wanda ya surin dole shi zai biya na'am wasani to nau'i na farko kenan ijara balagiya Balagiya.
wasani nau'i na biyu shine madmunatun ijara madmuniya madmuniya wa fiha yata'ayyanu qadrul ujrati ma'anan madmuniya ayi jinga da shi nawa zamu biya ka kaje kai wa wani aikin haji aikin hajin kuma ifradi ko tamattu'i ko kirani a kayyade mar irin wanda mamacin ya ce in ma bai faɗa ba a duba maslaha a kayyade mar in an kayyade mar irin aikin da zai yi an yi ciniki da shi jinga an ɗau kuɗi an bashi to yanzu ba ruwanmu da kuɗi ya bata kuɗi bai bata ba ya je yaya dole ya je wannan aikin wa fiha a cikin ijara madmuniya ya ta'ayyanu qadrul ujrati to yanzu gurgudan lada yake ayyana za a kayyade abin da za a bashi zancen ya ragu ya da shi bata taso ba tsada za a yi da shi na'am sannan wasifatu naji dole za a kayyade irin sifan hajin da zai yi ifradi ne ko kirani ko tamattu'i na'am wa mawdi'ul ibtida'i da kuma inda zai fara a ina zai dauki harama duk sai an kayyade wal mashhuru mashhurin magana a wajen malamai idan aka yi irin wannan ijaran ishtiratu ta'ayyuni sanati sharɗanta ayyana shekaran da zai je hajjin dole ne sai an faɗi shekaran da ake so ya je imma macin ya kai ya je wa imma shi da aka zo za a yi ciniki ijaran zai ya ce "Ah, to yanzu kun ga mu wannan abin aikin mu ne na karbi kuɗin gidan alajuwa ne shekara mai zuwa ma akwai na wani in kun yadda sai shekaran gaba shikenan kun yadda kaga an ayyana lokaci to a duk ma a malmuniya din da balagiyar duka eh a ayyana lokaci eh duka a ayyana lokaci wakila amma wasu malamai suka ce bal ta ta'ayyanu sanatul ula kawai shekaran farko shi yake ayyana za ka iya zuwa a na karɓi kuɗin wani to ba za a yi da kai ba za a karɓi wanda ba wani kuɗin ko a hannun shi zai iya sai ya karɓa ya je Ah, wannan bil idilaki idan an yi idilaki kenan bai kayyade da cewa shekaran kaza ba thumma sannan a irin wannan madumuniyan ma fadala abin da ya saura aw a awaza ko abin da ya gaza falahu abin da ya saura nashi ne wa alaihi abin da ya gaza shi zai biya shine masu balaga suke cewa mai lafun wa nashrun murattabun a faɗi abu biyu sannan a faɗi jawabin su kaga ma fadala aw awaza falahu aw atafu falahu wa alaihi kaga ma fadala falahu awaza fa alaihi abin da ya saura nashi ne kun yi za a baka miliyan biyar ka je ka gama ka dawo ka samu ranar miliyan biyu wannan miliyan biyu naka ne haka nan kun yi akan miliyan uku da ka je abin ya kakare da kyar ka samu a miliyan uku da dubu ɗari biyar ka ƙara ɗari biyar to yanzu wannan ɗari biyar ɗin asaran ka ne ba za su baka ko kobo ba inda malamuniya wala yusta ajaru lahu abdan sannan shi bafanji da muke magana an kun lura ai dama tun farko mun ce wal bayitu sarura ko to duk mutumin da yake bafanji wala yusta'jaru lahu abdan ba za su wuce bawa gare shi ba tunda bawa ai shi kanshi ma haji bai waje ba akan shi ba wala sabiyan ba za su wuce yaro karami ya je mar aikin haji ba dole a samu balagagge kuma da a da kuma mai hankali ba bi kilabi gairihi amma sabanin wani bafanji mutumin da dama alhaji ne ya saba zuwa yana aikin haji me yiwa ma ya koro ya ce su ya aikin haji hamsin ne ya yi a ya yi ya yi arba'in da tara sai ya ce zai cike na hamsin ɗin ko da wani ne ya ce na mutu a ɗauki kuɗi a mun haji kaga wannan ba fahimci ba ne wannan kowa ko bawa za a yi ba ko yaro karami ko a tunda shi ma kan shi hajin ba wajibi ne a kan shi shine bi kilafi gairi ai gairi sarura illa an yamna min zalika sai dai ya hana dama ya san hukuncin cewa tun da ya taɓa zuwa za a iya surutan ko bawa ko yaro ya ce to karfa a samu bawa ko yaro a samu cikakken mutum a bawa yanzu a nan kan ko ma ba fanji ba ne dole a samu ainihin wanda ba bawa ba ba yaro ba a saka shi falau ayyana shaksan to yau da mutum zai ayyana mutum ya ce ku ba wa wane je mun haji fa a ba bayan ya mutu da aka kira wanan wane eh alhaji ba ya ce ya mutu a baka kuɗi ka je ka wani aje ya ce ba ni din ne zan je in yi wani ibada ba zan je ba yaki shikenan adal ma mirasan mai da dukiya zama gado ka maza da dama su abin da za su ma murna ma za su yi kaki din saboda haka wajen miliyan uku an ware an zo an gaya ma kace ba za ka yi ba shikenan sai a miyar gado ko ba kama lau ayyana qadiran kamar yadda da zai ayyana wani yawan kuɗi fawajada man ya fawujida ko fawajada fawujida ya fi kyau fawujida man yarda bi dunihi sai aka samu wanda ya yarda zai da kasu da wannan kuɗin misali ya ce gaskiya kun ga garin nan ko kuma ƙasan nan abubuwa sun rincaɓe saboda haka kaga in ya faɗi kuɗi kaɗan mun ce zai koma gado sai ya sharci da yawa ya ce a ɗauki miliyan shida a biya a je a marhaji to yanzu ko kuma yace a ɗauki miliyan shida a ba wa wane je ya mar aikin haji sai aka samu wani wanda shi ya yarda da ƙasa da haka miliyan shida ya ce ai shi ko miliyan uku aka ba shi ma zai yi miliyan uku za ka yi eh kaga an samu ragi to yanzu shi kenan sai a ba shi wannan wanda ya yarda ɗin yanzu yaran kuɗin sai a mai da shi gado illa in ƙasa da daf'ahu ilaihi sai dai idan da aka duba karina ya nuna yana so ya mar kyauta ne yanzu misali kowa ya san hajjin nan baya wuce miliyan uku zuwa hudu ko sai ya ce in ya mutu a ɗauki miliyan ashirin a ba wa wani ya je mar haji miliyan ashirin kuma hajjin nan kuwa ya san miliyan uku zuwa miliyan hudu ne kuma shi ɗin nan miliyoniya ne yana da kuɗi wajen ya fi miliyan ɗari biyu ma to yanzu kaga wannan miliyan ashirin ɗin kowa ya ji ya san kawai so yake bar alkurma na kuɗi shi yasa ya ce a ɗauki miliyan ishirin a bashi to yanzu a nan dole a bashi wannan kuɗin miliyan ishirin in cif sannan shi sai ya ɗauki abin da zai iya ya je mara aikin haji.
wannan ta zama madmuna eh ta zama madumuna dama madumuna.
wanda ya rage nashi eh wanda a dama ai ana so ne ma a mara alhurma miliyan ashirin ka zance ya rage ma wata tasko ba. tunda dama an fahimci so yake mar kyauta shi yasa ya ce a bashi ya je haji to yanzu an bashi yawan kuɗin zai tsakura ya haƙƙin hajin in ya dawo shi kenan walau ayyana sifatan yau da shi mamaci zai ayyana sifa ya ce amar aikin haji ifradi ko tamatu ko kirani fa a harama bijeriha shi wanda ya karban an giya mar da ya je kawai sai ya harama da wani wannan an ce mar tamattu'i wai wallahi ya je ne lokaci ya kure ya ce zai tamattu'i zai bata sai ya dauki ifradi to yanzu lam yujzihi wannan aikin haji bai ba dole sai ya koma ya sake musu irin yadda suka ce falau a rama a ranar titi yau da zai yi kan shara ma fa ya karbi kuɗin mutane yana zuwa ya ce tabbi ban yi wa kaina ba kawai janyo wani kawai yayi niyya ma kan shi to yanzu in fasa katin ijara yanzu na ijarar ta ɓaci na dole ya dawo musu da kuɗin su ko kuma in sun yarda shekara mai zuwa ya je wa man tabawwa wanda ya je aikin hajjin nafila aw hajji an gairi ko ya wani wani shi aikin haji kabla farbihi kafin ya sauke farali to kuriya an karanta haka wai zai je makka ne aikin haji bai taba yin farali ba fa wai ya ce a yanzu din gwaji zai je yayi zai je yayi na nafila in ya gaggi yadda abin yake sannan ne zai je yayi na farilla na me kai da baka sauke farali ba ina kai na nafila ko kuma bai taba zuwa ba yanzu da ya samu dama ya ce wallahi ko wani dan uwan shi wanda bai yi aikin haji ba ko ya mutu ko ya mai bari ya je ya mar in ya sake samun dama shi ya je yi to yanzu in ya je din duk a abin da ya yi niyan hajin zai tabbata abin da ya yi niyya amma abin da ya yi dinnan makaruhi ne ba a son haka an fi so kafin ka yi wa wani sai ka yi wa kanka kamar yadda ba ya zo a shibra mata ba ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjitul wada ya zo zai dauki haji wani labbaika haji labbaika kaza labbaika shi da ya zo ya ce labbaika an shibra mata annabi ya ce kai ba kuma shibra mata wallahi rasulullahi huwa akulli kaza wani dan uwana ne yace hijja an nafsika summa an shibra mata yace yanzu kai wa kanka hajin da a duniya ba a taɓa yin irin shi ba kuma ba za a ƙara yin irin shi ba su sai na ali suna wani ƙasa ma sun ji annabi zai zo kai ka zo ka ce za ka wani shibra mata annabi yace kai wa kanka haji in kai wa kanka sannan ne sun ka samu dama ka zo kai wa shibra mata a to ka duba mana hajin da ba ko duk duniya ko da baya burin ya je wannan ka gani ko ba za a ƙara yi ba kuma ba a taɓa yin irin shi ba shi da ya zo kawai wai sai ya ce an shibra mata annabi ya ce a ba wani shibra mata ka yi wa kanka aji yau sannan in ka samu dama su zo ka yi shubura mata na
aha ya ce wa ka alama na wawa amma hau ko a bisa niyan shi kaga wannan mutumin ya yi sa annabi ya ji da bai ji ba da shi kenan hajin shi ya zama na shubura mata sai wata shekara kuma ya ji yau mutum ake hajji wanda aka bai